الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka insha Allah ta'ala a wannan rana ta laraba 28 ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1443 wanda ya daidai da shida ga watan goma shekara ta 2021 za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka kamar yadda aka saba kowane sati muna karanta wannan littafi mai suna kitabu ta ƙaribin daruri min ulumin dini littafin da shaihu al'allamatu abdullahi bin muhammad bin osman bin fodowai rahimahullahu ta'ala ya rubuta da aka fi sani da abdullahi gwandu allah maɗaukin sarki ya gafarta masa ya ji kansa da rahama abinda ya rubuta cikin wannan littafi allah ya amfanar da mushi kuma karatun namu shine karatu na takwas wanda mun kai rabin littafin insha allah ta'ala yau za mu tashi faslun fi salati yau za a yi bayani akan yadda ake sallah shehu abdullahi ya yi muna bayani tun karin farko game da abin da ya shafi tauhidi sannan ya dawo ya yi muna bayani akan abin da ya shafi tsalki da kashe-kashensa tun daga alwala wanka na janaba abin da ya shafi jinin al'ada jinin haihuwa abin da ya shafi sutura ta namiji da mace wadda ake bukata a su saka lokacin da za su gabatar da wannan ibada ta sallah duk abubuwan da ya gabata kamar shimfiɗa ne akan ita wannan ibada ta sallah saboda haka yanzu za ki ƙaddara kin yi tsarki ko wanka ko alwala baki da janaba a jikinki sannan kuma ke saka sutura ke saka sutura wadda shari'a ta yadda a sa kamar yadda bayanai sun ka gabata a mai da hankali da Allah ke saka sutura wadda shari'a ta ce a sa yanzu babu abin da ya rage sai sai sallah to kun ga haka a shehu abdullahi ya biyo mana wannan ibada daki daki daki daki daki daki ashe ba haka ɗaya mutum zai je ya yi sallah ba dole akwai wasu abubuwa sharuɗa ne na ita sallah ɗin ta inganta abu mahi mahimmanci shine tsarki to alhamdulillah an yi bayani kwatta hilla daki daki an zo an yi bayani akan abin da ya shafi alwala satin da ya gabata an yi bayani akan abin da ya shafi sutura mun ji mafi karancin abin da ake buƙatar mace baliga ta saka lokacin da za ta yi sallah kuma duk abin da bai kai haka nan ba mun ji hukuncin da shehu ya kawo muna cewa sallar ta bata yi ba saboda haka za ta sake sallah kamar yadda dai waɗanda suka zo sun san yadda an ka yi karatu to yanzu babu abin da ya rage miki ki kalli alƙibla sai maganar sallah to shi ne a shehu abdullahi ya ce faslun bi ma'ana haza faslun wannan wani sabon fasali ne fissalati zai yi mana bayani ai fi ahkamis salati ko fi bayanis salati zai muna bayani akan hukunce-hukuncin sallah ko zai yi muna bayani akan siffar yadda ake sallah saboda haka sai mu tsaya da kyau mu tsaya da kyau wannan fasalin mu fahimce shi inda kike da gyara ki gyara domin harakar ibada ba haraka ce da ake yi da ra'ayi ba harakar ibada ba al'amari ne wanda ake yi na gawa ne na yi ba abu ne wanda ana yin sa gwargwadon yadda yake rubuce a cikin littattafai to sai mala abdullahi ya ce yi umaru sabiyu biha lissab'i sinina wa bil wudu'i akwai wawo wa bil wudu'i ashehu abdullahi ya ce yi umaru sabiyu ana umurta ƙaramin yaro biha da ita sallah idan kina da yaro to ke ji abin da shehu ya ce yi umaru sabiyu ana umurta ƙaramin yaro biha da ita sallan nan lissab isinina yaron da ya kai shekara bakwai da zaran yaro ya kai shekara bakwai to Allah ya wajabta ma iyaye dai su yi mi su umurce shi da yin sallah to banda sallan nan kuma sai ce wabil wudu'i haka kuma da alwala don kun san ba a sallah ba ba alwala to ba ce ma yaron ki ɗaya zaki te kai sallah ba sai an koya mai mi alwala kamar yadda muka yi bayani a baya daki-daki ko? to asali wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da abdullahi dan as ya rubuto al'imamu ahmad ya ruwaice shi al'imamu abu dawuda shi ma ya ruwaice shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sini ku burci 'ya'yanku su dinga yin sallah lokacin da sun haka shekara bakwai wadribuhum alaiha wahum abna'u ashari ku buge su in suka dinga wasa da sakaci da sallah lokacin da sun haka shekara goma to wannan magana ana yin ta ne ga iyaye saboda haka iyaye ku Allah ya dora makula da wannan saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara sai ce wa quduha an-nasu wal hijara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku masu imani ku tsare kawunan sannan ya ce mi wa ahlikum da iyalanku saboda haka ke tsayar da sallah yadda shari'a ta umarce ki to haka kuma 'ya'yanki da ƙarƙashinki sai ki umarce su mazansu da matansu idan suna shekara bakwai su kula da sallah to shine shehu ya ce wa bil wudu'i haka kuma za a umarce su da arwalla duk da hadisi bai ambaci arwalla ba amma ambaton sallah ya shafi alwalat saboda ba yadda za a yi sallah babu alwala a domin malamai suka ce da zarar yaro ya kai shekara bakwai to ya kai shekaru na shekarun da ake kira sinnu tamyiz a lokacin yaro ya fara wayo ya fara sanin abin da adda amfani da abin da baya da amfani duk da bai kai shekarun balaga ba to kun ga daga nan ake fara tarbiyyantar da yaro dangane da ibada amma ki ce sai yaro ya zan babba ya balaga wai sannan za ki mai faɗa hidinka sallah to wannan akwai matsala a wannan lokaci na shekara bakwai lokaci ne da in ki yi mai magana yana sauraren ki in ki buga mai tsawa yana tsawatuwa in ki hana shi yana hannuwa to sai a sheku abdullahi ya ce wa yudrabu alaiha haka kuma ana bugun yaro akan sallan nan lokacin da ya kai shekara goma kinan da zaran yaro ya kai shekara goma aka ga yana wasa da sallah to ana iya buge shi sai dai bugun nan sai dai bugun nan za a yi shi ne ya ƙoƙari sai dai bugun nan za a yi shi gwargwadon na ladabi ba kama shi zaki ki kwantar da shi ki tarafka ba a'a za ki ɗanyi mai 'yan buloli waɗanda ba za su lalata mai jiki ba saboda haka wannan bugu bugu ne na tarbiyya shi ne wa yudrabu alaiha li ashirin ana bugun yaro game da sallah in an ka ga yana wasa da sallah amma daga shekara bakwai to sai dai a dinga yi mai faɗakarwa ana jan hankali ne ana mai nasiha ana mai faɗa amma da ya kai shekara goma in bai sallah to ki zane shi a zane shi ko sai mun ce a yi mai bulala to a yi mai bulala yawwa to sai a sheku abdullahi ya ce fa'iza ƙunta ilaiha idan kai niyyar tsayuwa ilaiha zuwa ga sallah abu na farko da ake bukata fastahdir kalbaka ka halarci zuciyarka dangane da girman Allah saboda haka lokacin da ke yi niyyar tsayuwa za ki yi sallah abinda ake bukata ki halarto ki halarto girman Allah a cikin zuciyarki ki ji cewa wannan ibada da zaki yi Allah zaki wa to shine fastahdir qalbaka ka halarto zuciyarka dangane da girman ubangiji wa tazakkar kuma ka tuna annaka tunaji rabbaka kai fa kana ganawa na da ubangijinka ka'iman a halin kasancewa ka kana tsaye baina yadaihi kuma gaba ga Allah saboda ya inganta a cikin hadisi annabi ya ce almusalli yunaji rabba mai sallah yana ganawa da ubangijinsa to sai a shehu abdullahi ya ce bayan kayi wannan wa ƙul sai ka ce allahu akbar sai ka yi takabiratul ihrami kuma wannan lafazi malamai suka ce babu wani lafazi da zai tsaya madadinsa sai shi misali ba za ka ce allahu al'azimu ba allahu al-gafuru ba allahu al'azizu ba dole wannan lafazi shi za ki faɗa allahu akbar in ma baki iya faɗa ba to ki koya don wasu ba su iya takabiratul ihram ba wasu Allahu akbaru suke cewa wasu Allahu akbaru wasu Allahu akbar sai su balle su balle ba'un eh to ba haka yake ba Allahu akbar saboda haka in kice aki kewa kafin kasara ku bari mu gama haba in kiwa kafin kasara a in kice akki kewa kafin kasara in kice aku kewa kafin damma saboda haka sukunin gare ta duba gashi nan kina gani ak sannan in kice bar ke samu ba'un madda kuma babu alif a daure ra'un zaki da ita bar ba ja zaki ba ciya zaki bar babu wannan rubuce ba haka ake faɗinta ba sannan wajen allahu a za ki ce kakki ja shi kakki ce allahu akbar wasu haka suke faɗi to in kin yi haka ke ƙara alif guda sun zamo biyu guda na tambaya guda kuma na lafzul jalala ko ba haka ba wai tambaya kike yi shan allah shine mafi girma kun ga akwai matsala baki yadda baki ko abin da ake so ke ki tabbatar ki ce allahu akbar ak ak ak ba aka ba kake ce allahu aka bar kake ce allahu aku kake ce allahu aki duk wannan kuskure a'a allahu akbar allahu akbar abinda yasa nake muku wannan bayani saboda da zaran wannan kalma baki furta ta daidai ba to baki shiga sallah ba in kice allahu akbar baki shiga sallah ba baki ma fara ba don baki ta gabiratul ihrami ba in kice allahu akbar baki shiga sallah ba in kice aka ko aki ko akbar wasu da dama wayanda ba sa zuwa makaranta zaki ji haka suke faɗa kuma rukuni ce mai ƙarfi dangane da sallah saboda haka in baki iya ba to ga ta nan a shehu abdullahi ya kawo miki ita a cikin littafi to sai malam ya ce ku saurara saurara don Allah kuma ba ku saurare ni fa ina barin tahowa to tunda littafi muke karatu ba wa'azi bane sai a shehu abdullahi ya ce ma'aniyati salati tare da kudurta niyyat sallah ma'ana lokacin faɗin wannan kalma sai ke kudurta cewa mi sallah zaki ba furtawa zaki ba cewa zaki inni nawaitu ada as-salati fardan arba raka'atin zuhuran a babu wanda ya sake wannan ki kudurta cikin zuciyarki lokacin da zaki ce Allahu akbar sai ki hararo cikin zuciyarki cewa zan yi sallah in ta azhar ce ki kaddara azhar in ta la'asar ce ki kaddara la'asar in magariba ce ki kaddara magariba in sallar isha'i ce ki kaddarta sallar isha'i in asuba ce ki kaddarta sallar asuba wannan shi ake kira niyya kake kudurta ɗaya zan yi sallah to za ki yi sallah wace iri a ba a cewa bid'a ne sannan ba a kudurta ɗaya na yi niyyar sallah kawai a a dole sai ki abin nan ayyara ma zuciya ki ga nau'in sallar da zaki saboda salloli na da yawa muna da asuba muna da azahar muna da la'asar muna da magariba muna da isha'i to yanzu in ki kudurta ɗaya zan yi sallah to wace daga cikinsu to shi yasa malamai suka ce ki kudurta in azahar zaki sai ki ayyana ma zuciya ki zan yi azahar in la'asar ce ki hararo ma zuciya ki zan yi la'asar in magariba ce haka in isha'i ce haka in asuba ce haka amma in ki zo ɗai ki kudurta zan yi sallah ba tare da ke ayyana ma zuciya ki ga nau'in sallar da zaki ba niyya ki bata yi ba domin akwai sallolin nafila su ma sun shiga ciki ashe ayyana wadda zaki wa zuciya ki shi zai tattance cewa mi niyya ki ta zamo ingantacciya to shi ma wannan wurin niyyar ana samun matsala kwarai da gaske da yawa da cijawa mata ce inda an ka hito an yi ta karantar da su na waitu to wannan bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba abinda alfuqaha sun ka ce ma'anan niyya shine alqasd kudurtawa wa mahalluha alqalb bagirin niyya shine zuciya ko ke faɗa da baki in baki niyya ba to wannan furtawa da ki bai da amfani muna fahimtar wannan zakyau to saboda haka yanzu kun ga azhar at-tahi to idan ki yi wannan kabbara ta harama sai ki hararo zan yi azhar wannan shi ake kira niyya cikin zuciyarki ba ga halshe ba to sai a shehu abdullahi ya ce almu'ayyanati shi ne kun gani mala ya ce sallah ayyananna eh ashe kake kudurta ɗaya zan yi sallah ko sai ke ayyana mi sallar da zaki eh in azhar ce ki ayyana mu zuciyarki zan yi azhar sai ki hararo azahar cikin zuciyarki ko to amma in baki wannan ta'ayini ba niyya bata zamo cikakka ba saboda haka in niyya bata zamo cikakka ba kuma babu sallah don niyya farilla ce daga cikin farillan sallah kun karanta a kawa'idi kun karanta a ahadari ko to sai na gaba na ya yi bid'a ai mun faɗa eh amma za a rubuta mai zunubi za a rubuta mai zunubi kuma sai in ya zan abin da ya faɗa ya yi daidai da abin da a cikin zuciya ce in bai daidai da abin da a cikin zuciya ce ba bai ta sallah misali ke ce na waitu a da a salati fardon zuhuran arba a raka'atin amma sai ki kudurta za ki yi la'asar a zuciya to ba ki da sallah saboda mi shi inna allaha ta'ala la yanzuru ila ila mi eh ko ba ku haddace ba ba kun karanta hadisi ba to me annabi ya ce ila suwarikum ehem wami to sai ce mi walakin ila to zuciya Allah ka aiki da ita ba harshe ba shi ne nake son mu kawo Allah yana in za ki yi ibada abinda Allah ke kallo zuciya ba ruwan Allah da harshe zuciya to shi yasa malamai suka ce faɗin ta gabaki bai na farko bayan bai tabbata daga manzon Allah ba saboda haka in ki babu wanda ya saki ke shiga gaban annabi na biyu kuma ba ita Allah zai aiki da ita ba abinda a cikin zuciya to sai a shehu abdullahi ya ce wa raf'il yadaini ai wa ma'a raf'il yadaini haka nan tare da daga hannaye guda biyu ba an yi kabbara ba yawwa kenan in ki yi tsaye sai ki ce Allahu akbar ke gama hararo niyya a zuciya ko? sai ki ɗaga hannu shehu ya ce hazawal manki baini dabra da kafaɗu wannan ko ba su ne kafaɗu ba to sai ki yi haka sai ki buɗe hannayensu eh su kalli gabas daidai ba haka za ki yi ba eh ko ba haka za ki yi ba a haka za ki yi sai su zamo daura da kafaɗu an gane ko audu na zalika ko kuma sama ga haka can daura da kunne kenan saman kafaɗu gaba ɗaya sau da haka ko su zama daura da kafaɗu ko kuma sama yawwa ƙasa ga kunne ba wajen kunne ba nan wajen leke ba akwai lekin kunne ba to su daurance shi yadda wasu ka yi haka kuskure a na an ka ce wanga wanga kun gan shi ko eh ni suna ne da hausa wanga dan naman ga mai taushi a ba tsoka ba tsoka ai ko eh fata kunne duka ai hawa ga fata kunne wanga mi suna ne a gashi nan babu kashi nan tsoka ta zalla ba ma tsoka bace wani girtsi girtsi haka ko lekin kunne ga kun fi ni shekaru amma kuma lekin kundi ake ce mai da hausa to hannuwan su dabrance shi ko kuma su dabranci yau nan da nan kamfali ko da hausa to duk wanda ke yayi amma haka yadda wasu ka yi ba daidai ba ne ba a ruwaito haka ba to kun gane ko to daga nan sun makara fatihatul kitabi to kusan mu a mazhaban mu ba a bismillah ba a ta'awizi shi yasa shehu bai ambata ba kina gama wannan sai fatiha amma hadisai sun tabbata cewa zaki yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan ki yi bismillah sannan ki fara karatun fatiha amma da ta'awizin da bismillah a saice zaki ba bayyanawa zaki ba koda ko sallah magariba ce ko ta isha'i ko ta asuba da ake bayyanawa su asirci ake yin su to kuma akwai wasu har ma daga cikin malaman mazhaban malikiya da sun ka tabbatar da wannan yawwa sannan kuma bai ambaci sai bai ambaci kuma ɗora hannu saman kirji ba saboda shi al'imamu malik yana da almajirai guda uku ko kuma ɓangare uku ina nufin ɓangare uku wasu sun karoito cewa ya ce ɗora hannu saman kirji makaruhi a sallar farilla amma ya halatta a yi a nafila wannan shi an rubuce cikin littattafanmu in nafila za ki yi sai ki ɗora in kuma farilla za ki yi sai ki sake hannu wasu kuma sun karuwaito cewa ya ce a'a da farillar da nafilar duk makaruhi ne to almajirai ne su kuma 'yan madina su ko sai suka ruwaito cewa ya ce ana yi da sallar farilla da sallar nafila da sallar farilla da sallar nafila saboda a abinda ya rubuta ya rubuta littafi kun san almuwatta to da ya zo kuma sai kawo hadisin ɗora hannun dama saman na hagu a kirji don ba a roito cewa annabi ya sake hannu a sallah ba sai dai wasu hadisai ne suke kallo sai a ce ana fahimtar haka amma dai ga wani hadisi an ruwaito cewa annabi ya yi kabbar harama ya sake hannaye ne ƙasa to babu wannan hadisi saboda haka hadisai sun tabbata hatta daga wasu daga cikin almajiran shi al'imamu malik cewa ana ɗora hannu mace ko namiji an gane ko yauwa kun sa akwai wani ɗan rami nan ko saman ƙirji ko na kun fahimce shi yauwa to na ake ɗora hannu ba nan ba an gane kuma ba ga ciki ba nan ƙasan mamma eh na ake ɗora hannu an gani ba saman mamma ba kuma ba saman ƙirji ba sannan ba ga cibiya ba ga ciki ba yadda za ki ga wasu haka suka wasu kuma za ki ga haka suka tsari kuskure in ki ɗora hannun gina za ki ji akwai wani ɗan rami da shi ake kira asada a larabci an gane ko yawa ƙasan mamma kamin a kai ga ciki to nan wannan wuri na ake ɗora hannun hagu sai a aza wannan ko kuma a riƙe wayan na na hagu eh ko kuma ki aza kawai in ki aza ke yi alwado in ki riƙe ke yi alƙabu riƙewa duk wanda ki wannan ya inganta da yake dama dai kuna yi ko? to to daga nan sai a shekhu abdullahi ya ce sun makara fatihatan kitabi sai shehu ya ce ka karanta fatiha fatiha ai mun san matsayinta a sallah ko aya bakwai ne kuma wajibi ne wajibi ne ga duk musulmi ya zan ya iya fatiha annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu sallah la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab a wata riwaya bi ummil kitab babu sallah ga wanda bai iya bai karanta fatiha ba saboda haka in ke san fatiha kina da matsala to ki gyara da yake ai alhamdulillah tunda makaranta kuke na san ana karanta muku alqur'ani don so tari wata in an ce ta karanta fatiha za ta karanta amma sai ki ga akwai kuskure to ko harafi guda ba a san a yi kuskure gare cikin fatiha harafi guda ba a san a yi kuskuren wasali alhamdu kakki ce alhamdu kakki ce alhamdu ba fatiha ke yi ba ke zage ubangiji alhamdu yake ha nan yake na an mahitarsa alha ba ha ba ne ba ha ƙarami ba ne ha ƙaramin mai ruwa ba shi ba ne kuma ba ha babba ba ne ha ha in ba ki iya shi ba koyo wa zaki tun da shi Allah ya kawo don kai ki zo ki ce to ai mu mun shekaru maƙoshinmu mai kuka ta abin nan ɗin shi koyo zaki a hankali a hankali a hankali malamai sun ce sai in ya zan ke yi ta yi ke yi ta yi malamai sun yi ta ƙoƙari sun yi ta ƙoƙari ke kasa iyawa to wannan sai a yi miki uzuri amma baki koya ba eh baki zauna gaban malami malami ya koya miki ba haka kawai kice wai ke baki iyawa to wannan ba hujja bane ba dalili bane saboda haka duk wanda ta sanna karanta alhamdu ko alhamdu to ta sani ba fatiha ta yi ba rabbil alamin al'ai shi ma nan yake halqiyun a a kake ce a in kice a ba bai hito ba a hamza ko a ɗin za ki je wasu rabbil alami da suke ci ba so ba haka Allah ya ce ba rabbil alami rabbil a eh ubangijin halittu shine bil'ain yake ce rabbil alami ubangijin marasa lafiya masu ciyo kenan in kin mai da ainihin hamza kunga akwai matsala ko? eh? a ai ba sai ke san fasara ba muradi da yake iya tilawa ka ku lalata mana karatu don Allah ku bari mu karasa to saboda haka daga nan haka kuma wajen iyaka akwai wata za ki je iyaki suke cewa iyaki na abudu to in ki ce iyaki na abudu ke ɓanna fa eh sannan wasu za ki ji sun ce iyaka sai su cire shadda ga wannan yawo madadin iyaka haka yake rubuce ma'anarsa iyaka kai kaɗai ya Allah na abudu muke bauta wa iyaka na sa'i kai kaɗai muke neman taimako to in kice iyaki na abudu ke mai da Allah mace eh ke ce da ita wai ke kadai saboda haka ke mai da zamiri daga ubangiji ke mai sai ga mace ko abi ke ki ko waye ba mu sani ba ke ko ga wanda ya mai da Allah mace ya yayi mi ya kafirta eh don ba a siffanta Allah da sannan in kice iyaka ki cire shadda ga ya'un din nan iya ki duba littafin ki zaki ga ya'un din nan tana da shadda sai ki cire ki ce iyaka to shi kuma a nassa hasken rana ba ga haske muna gani ba dau shamsi ko to shi ake kira iyaku to sai ya zan ke ce iyaka na abudu hasken rana muke bauta ba Allah ba to duk wayannan kurakurai suna nan da yawa na dai babu misalai ne don a gyara duk da ta san fatiha tana da matsala to ta dawo wajen malami ko ke sauki alkur'ani saukabban za ta ki in baki iya fatiha ba saukakki ba ta da amfani ba ta da wani albarka sai in ke iya fatiha don ba a sallah sai da fatiha manzon allah ya kori ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to gaskiya a ɗauki mataki kuma bayan ke koya a koya ma yara to alhamdulillah duk da su yara za ka ga wasu ma sun tsara iyaye iya karatu matsala ɗaya su kiyaye sallah adda waya musamman 'yan mata za ga 'yan mata irin wayan da ba su yi aure ba in ka samu goma da waya ka samu uku cikinsu masu cika sallah ba su sallah sai ka ga in sun yi azahar ba su la'asar ko in sun yi isha'i ba su asuba kuma iyaye na gani sun sani Allah ya sawa to daga nan an karanta fatiha sai ce mi wa ma ta yassara laka min surati sai ka karanta abin da ya sauwaka gare ka na sura duk surar da ke iya ki karanta in bakara ki iya karance in ƙulhuwa ki iya karanta ba ba haka ba a nan ba a ƙayyade miki cewa dole ga surar da zaki karanta ba to daga nan da an gama sura sai mi sai ce sun maruka na sun marka sannan sai ka yi ruku'u sai ka yi ruku'u ko bita kabiratin kuma tare da kabbara kun san yin za a ruku'u ana kabbara ko to sai ki yi ruku'u tare da kabbara biɗin na ai ma'a takabirat sai ki yi su tare Allahu akbar sai ki duka kina duka kina kabbara mala ce mumakkinan kana mai tabbatar da yadaika hannayenka guda biyu ala rukubataika saman goyonka duk wannan da ake faɗa ba bambanci tsakanin mace da namiji kowa haka zai yi sannan musawwiyan zaharaka kana mai daidaita gadon bayanka an gane sai shehu ya bada misali ya ce wala tarfa ra'asaka in kai ruku'u kakkatar da kanka haka kun san akwai masu ruku'u kai na haka ko da ba haka bane sannan ya ce wala tuɓaɗi'u kuma kakka sun koye kari wata zaki ga haka ta kai har tana ganin abin da a ƙasa can baya ko wasu ba haka suka yi ba tsoro kuskure ne za ki daidaita gadon baya ta yadda ko ƙwarya an ka aza saman bai tana tsayi ba ta faɗuwa kai bai yi ƙasa ba kuma bai taso sama ba sai ki ki kalli inda za ki ɗora goshi idanunki su dinga kallon wurin sannan hannayenki na canke dan fara saman gwiwa ba saman cinya ba wasu zaki ga cinya suke riƙewa in zaki ga wasu haka suka ruku haka su ba ba a miƙe tsaye ba kuma ba a duka ba to sai ce hatta ta tsama inna raki'an har sai ka natsu kana mai ruku kenan ba da ke ruku zaki bi zaki zabura ki ki taso ba ko a'a sai ke nutsu ko wace gaba ta koma mahallinta musamman masu irin yawan shekaru za ga ƙasar suna ɗan yawo suna ɗan kuka haka to sai sun tsaya tsaf da ƙasusuwan hannu da na bai da na ƙawahu babu mai motsawa sannan sai ki ce sami allahu liman hamida to shine sai ce ta ƙulu sai ka faɗa cikin sujudan nan subhana rabbiyal azim sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma wa bihamdihi da gode masa shi kuma akalla ana son a yi shi sau uku akalla subhana sarki ya tabbata ga rabbiyal ubangiji na al'azimi mai girma wa bihamdihi da gode masa sai ce sun marfa to daga nan an gama ruku'u sun marufa sannan ka ɗago daga ruku'u hatta ta atadila ƙa'ima sai ka daidaita tsaye duk da bai ce ga abin da za a cewa ba ko na sami allahu akwai cewa sami allahu liman hamida yayin tasowa daga ruku'u sai ki ce sami allahu liman hamida rabbana walakal hamdu sai ki tsaya shi ma sai gabbai sun yi mi sun tsaya tsab ke natsu sannan sai a sake kabbara shi ne hatta ta atadila ka'iman mutuma'in nan mutuma'in nan kana mai nutsuwa a tsaye kenan ba da an taso daga ruku'u sai a ce allahu akabar a faɗi ba sai an natsu tsaye sun mata hawi sannan sai ka duka ƙasa judi domin yin sujuda bi ta kabiratin tare da kabbara yayin sun kuyawa kuma tare da yin kabbara allahu akabar sai ki ƙasa mumakkinan kana mai tabbatar da jabahataka goshinka wa anfaka da hancinka min al'ardi ai alal ardi saman ƙasa sai ki ɗora goshi da mi da hanci yauwa dama can cikin sutura ka kumanta an ce ba a ruhibi fuska ko ai ba kumanta ba saboda haka wannan goshi kenan shi a goshi to ana son ki ɗora shi saman ƙasa da wannan to shi yasa can an ka ce kakki ruhe su da an ruhe su ke gaba za su samu tamkini akan ƙasa ba ko to sai shehu ya ce mubashiran kuma kana, kana mai shimfiɗawa bi faika da tafuna hannayenka al'ar da ƙasa sai ka shimfiɗa wannan tafin hannu ko dama can cikin sutura an ce shi ma ka a rufe shi ina jin ba kumanta ba to kun ji dalilin da yasa an ga ce ka a rufe tafin hannu saboda ya zo su juda sai a shimfiɗa shi haka ko a shimfiɗa na dama a shimfiɗa na hagu kuna biye da malam ko? basiɗan kun gani kana mai shimfiɗe ya daika hannayenka mustawiyataini kuma ka daidaita su ma'ana su zamo daidai wa da haka mm hukun ba wannan ya kere wannan ba ba ki zo su juda ki haka ba za ki daidaita su haka ki ajiye su straight wannan bai wuce gaba ba wanga bai yi baya ba shine mustawiyataini sai a shimfiɗa su hazawa uzunaika daidai da suna dibin lekin kunne kamar yadda an gaba ɗa wajen kafar harama ko audu na zalika ko ƙasa ga haka mana kina ya dawowa da su daidai ka hudu kamar yadda an gaba ɗa kina ya aje su daidai ka hudu su hannayen suna dauranta kafaɗa ko kuma daidai da kunni kuma kan wani ya wuce wani kuma yatsun nan su kalli alƙibla sannan ki game su kake wace su haka a haka zaki kun gani ko haka zaki wa tafin hannu sai ki game yatsun kake buɗe haka sai su kalli alƙibla sannan su zamo daidai wa daida na hagu bai tsere mana na dama ba na dama to sai shehu ya ce wa rijilaka ƙawahunka su kuma ƙa'imatani su kuma suna a kife shi ne ƙa'imatani ma'ana suna abin tsayarwa a kife sai shehu ya ce wa butunu ibiha maihima ilal ardu amma cikinsu cikin yatsun ƙafa manya akwai babban yatsa ko wannan ko yawa ba na a cikinsa ba eh to ya zamo ka yi haka kenan ba haka aka ba ba nan za ki kahi haka ba a'a haka za ki wanga ciki ne ya zamo ga ƙasa sai ya kwanta haka za ki ga wasu in sun zo su juda haka su to kuskure ne haka aka yi sai a kwantar da yatsun manya cikinsu ilal ardi ai alal ardi kun gane yadda ake musu sannan yana iya sai ki game yatsun shi ma ya zo a wani hadisi ya kawahun sai ki game su in kuma ke bude babu laifi duk yadda da ya yi miki sauki almuhimmu dai su zamo a kafe ba kwance ba saboda su ma shi as sujuda su ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ya ce an umarce ni in yi sujuda akan gabbai guda bakwai goshi da hanci tafuna hannaye guwayu sannan a taraful qadamain to su ne wannan kun gane yadda ake wa kawaku yanzu eh in akwai wadda bata gane yadda aka yi musu bata yi bayani to shine qa'imatani suna a kife wa butunu ibhamaihima ila al-ard cikin yatsun kawahun suna suna bisa ƙasa hatta taqama inna sajida har sai ka natsu kana mai sujuda sum taqulu sai ka ce subhana tsarki ya tabbata ga rabbiya ubangiji na al'a'ala mafi ɗaukaka wa bihamdihi da gode masa sun marfa to daga na an gama sujuda shi ma aƙalla wannan tasbihin ki yi shi sau uku to in ki gama shi sau uku kin natsu sun marfa sannan ya ce ka ɗago ra'asa ga kanka bita kabiratin tare da kabbara yanzu an yi sujuda guda kenan to in ki taso sai ki zauna to wannan zaman sai ki kwantar da ƙafaki in ƙawafinki lahiya lau suke ki kwantar da ta dama sai ki haye ta an gani sai ki kafa ta hagu in ki sai ki dan zauna in ki dan zauna aka samu nutsuwa shine hatta ta tsama inna jalisan waya daka hannayenka ala rukubateka daidai lokacin su kuma hannaye sai a aza su saman goyi to summa sannan sai ce usjud ka yi sujuda saniyan ta biyu kama zakarna kama yadda mun ka ambaci ta farko to da an yi haka an riga an gama mi raka a guda sai yanzu ma gama raka a guda duk bayanan ga da shehu yi amma inda wata ta an ka tayar an ka ce ta je ta yi sallah da yanzu ta gama da yanzu an gama to sai shehu ya ce sun mafa'al sai ka aikata fi baƙiyyati salatika a cikin sauran sallaka kama zakarna kamar yadda mun ka ambata yadda kije an yi bayanin ga kowace raka'a da ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu duk haka za ki yi su ashe ba sai ya sake faɗin yadda ake ta biyu ba ba sai ya sake bayanin yadda ake ta uku ba in dai ke fahimci wanga bayani to magana ya ƙare duk sauran raka'o'i haka za ki yi musu to bari mu ƙarasa sai mu yi tambaya wa ƙul to ka faɗa a ƙarshe in jalasta in ka zauna ta tashahadu za ka yi tahiya zaman farko ko na nawa ko na biyu yanzu tun da an yi sujuda to in za a yi zaman tafiya ko na farko ko na biyu duk guda ne tahiya iri ɗaya ake yi to sai ya ce ta tashahadu za ka yi tafiya za ka karanta tafiya shi ne a tahiyatu ba a tahiyatu ba kun san su a tahiyatu suke cewa ko to ba haka ake faɗi ba a tahiyatu yawon ɗin nan ki duba ki gani ga shadda na an yi mata to in ki ce a tahiyatu ke cire shadda eh a tahiyatu sannan akwai alif za ki jo suna cewa attahiyatu attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi ai jam'i an ka kawo in kice attahiyatu mufradi ke faɗi guda gaisuwa guda shi kuma gaisuwoyi an ka ce attahiyatu attahiyatu kuma kake ce attahiyatu kun ga hasabe ne mun yi karatun zaure ai ko kun gani ha attahiyatu kowa haka yake fadi eh to ku faɗa in ja hi ɗin nan bai hito ba missa hi ba hi ba kun sa akwai hi ha babba ba shi ba ne attahiyatu ba ku je da sauti na ke hita ba to yanzu dai kun ga yadda yake rubuce kuma kun je yadda ake baɗe shi to sai ga na biyu azzakiyatu zaki je wasu na cewa azzakiyatu azzakiyatu a azza zayunta tana da ziza ko azzakiyatu eh kake ce kuma azzakiyatu a azzakiyatu azza az da ƙarfi zaki faɗin zayu zaki faɗi wannan zayu azzakiyatu lillahi sai at-tayyibatu ta ta ta ba kake ce da wannan hausata a ɗayyibatu wannan hausata ba larabci ba ne a ɗayyibatu a ɗayyibatu a ɗa ɗa mun san mafitar ɗa'un ko? eh? a ɗayyibatu ba a ɗayyibatu ba wannan hausaki ba larabci ba ne kuma ba a hausa cikin sallah sai mi as-salawatu lillahi as-sa sa sa sa sa sa sa as-sa sa sadu kake ce as-salawatu as-salawatu hmm? ba a cewa as-salawatu eh as-salawatu as-salawatu eh as-salawatu to bari mu je gaba assalamu alaika assa sa shi kuma sinin ce sa sai ki sake laba assalamu assalamu kake ce assalamu a assalamu alaika ayyuhan nabiyu ko ki ce ayyuhan nabiyu duk guda ne ayyuhan nabiyu ko ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi kake ce wa'ala wa'ala a wannan hausa ta ha wa wa'ala a ibadillahi a ibadillahi as-salihina as-salihina kake ce as-salihina as-salihina a eh as-salihina da sadun mutanen kirki as-salihina to wannan kuma an shiga daji ba sai na hasara ba sai ki ce ashhadu ash ash kake ce ashhadu ashhadu a'a ash ash ha ashhadu ashhadu alla ilaha illallahu ba ilillahu ba akwai masu cewa ili illallahu kun ga lamalin ne ga hanan da shadda illallahu wahdahu la sharika lahu wa'ash wa'ash nan wurin ga da dama suna samun matsala wajen daure shinun sai ka suna cewa wa'asha eh wasu ma wa ash wa ashhadu wa ashhadu wa ash wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu jama'a haka muke sallah eh to shi yasa duk wanda ya ce zai yi addini bai yi karatu ba yana wahala kan shi ne akwai abin da ba yadda za a yi ka iya shi sai ka je makaranta ina fatan mun gane wannan yanzu dai tun da akwai littafi hannunku to sai a je a yi ta maimaitawa a yi ta maimaitawa a hankali a hankali sai a riƙe ko to abinda bari mu fassara ta attahiyatu in haka kicewa eh gaishe gaishe kyawawan gaishe gaishe sun tabbata lillahi ga Allah shine ma'anarsa eh me ma'anar gaishe gaishe shine zikirin da kike yi da tasbihin da kike yi a cikin sallah da kabarbari da girmama Allah to su ne an ka dunkule an ka ce attahiyatu lillahi waɗannan gaishe-gaishen da sun ka gabata a sallah eh mun ji su aiko tun daga karatun alkur'ani karanta fatiha eh tun daga kai takabiratul ihrami eh karatun fatiha karatun sura kabbara ruku'u ko tasbihin da ake cikin ruku'u ko sami'a Allahu liman hamida hamida ko sannan da kabbara zuwa sujuda da tasbihin cikin su to suna an ka dunkule an ka ce attahiyatu don dukkanin su gaisoyi ne ga Allah ke gaida Allah ko azzakiyatu azzakiyatu ayyuka masu tsalki kamar ruku'u ke ga ruku'u ai aiki ne tsayuwa tsayuwa aiki ce ko daga hannu lokacin kabbara harama aiki ne ko ɗora hannu saman goyu tasowa daga ruku'u yin sujuda zaman tahiyan waɗanga ba ayyuka ba ne to suna an ka dunkule na an ka ce azzakiyatu ayyuka masu tsalki sun tabbata lillahi ga Allah ma'ana ba kowa ni wasu ba saiwa yauwa kun ga an ambaci maganganu abinda harshe ya furta shine attahiyatu sannan an ware kuma ayyuka waɗanda gaban jiki sun ka aikata banda halshe su ne an ka dunkule an ka ce azzakiyatu to sai ashehu abdullahi ya ce a tsayibatu a tsayibatu a tsayibatu a tsayibatu to me yake nufi da tsayyabatu su ne as-salawatu addu'o'in da ke yi ba ana addu'a cikin sallah ba to su kuma su ne an ka dunkule an ka ce at-tayyibatu addu'o'i masu kyau masu tsalki as-salawatu su ne addu'o'in da sun ka gabata lillahi sun tabbata ga Allah ai ana addu'a cikin sallah ko ko ba ai yawwa to su ne an ka dunkule nan da ita karankanta sallat ita karankanta sallah ai addu'a ce to su ne an ka haɗe sai an ka ce a tsayyibatu ba a ɗayyibatu ba a tsaɓa a tsayyibatu a salawatu da a tsayyibatu da a salawatu duk abu guda ne ma'ana addu'o'i da salloli masu kyau sun tabbata lillahi ga Allah waɗanda babu riya ciki kuma babu shirka to sai a shehu ya ce assalamu alaika sai assalamu alaika amincin Allah ya tabbata gare ka wa kenan ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wani annabi ake nufi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi rahamar Allah ta tabbata gare ka wa barakatuhu da albarkatun Allah masu yawa mara iyaka su tabbata gare ka assalamu alaina aminci Allah ya tabbata gare mu mu musulmi ke ga anan duk mai sallah inda ya yi fatiha ya yi tahiya to yawa musulmi addu'a wa ala ibadillahi tare da sauran bayan Allah as-salihina eh na kwarai masu kirki ashhadu ashhadu ina shaidawa har a zuciyata Allah ilaha babu abin bauta da cancanta illallahu sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu bai da abokin tarayya wa ashhadu kuma ina mai shaidawa har a zuciyata anna muhammadan haƙiƙa annabi muhammad abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu manzon to kun ji abin da tahiyya ta kunsa tana da ma'ana mai kyau ko ba tara to in baki san ma'anar ta bai ke shi mun fahimci yadda ake sallah eh to wata rana za a yi jarabawa za a yi jarabawa a gani tunda an ce an gane a daidaito a yi ba rubutu za a yi ba eh guda guda za a yi wannan rana ba a karatu kuma ban faɗin ga ranar da za a yi kawai dai da an tashi cewa ɗaya zan yi to yau jaraba za a yi saboda haka kowace ta zamo cikin shiri eh in ki zo ba da suturar da mun dai ji yadda an kai bayanin sutura ko to wasu tun wajen sutura na san za a samu matsala ko ko ba haka ba ne eh saboda haka sai an rufe komai banda fuska da tafi hannu ban cewa ga ranar da za a yi kawai dai da na tashi ɗaya na ga alamun kun shirya zan ce to shi kenan yau sallah za a yi ba a karatu yau eh za ki kabbara harama eh ko arwallah dai kowa ta iyaye tun da ya bayani daki-daki sannan a yi fatiha to hada arwallah ko to da arwallah za a fara ranar arwallah kawai za a yi in an ka yi arwallah wani sati sai a yi sallah to Allah ya ba mu iko to akwai abubuwan da ke bata sallah mu shige su ko ta eh wa ala ibadillahi tare da bayan Allah salihai na kwarai a babu kafin din nan a cire ta shi eh eh to shi ne ce wannan kaɗin na a cire ta sai a sa Allahi wa ala ibadillahi ba wa ala ibadika ba eh yadda kun haga a shehu abdullahi ya rubuta to haka take eh shi daidai mu shiga gaba ko mu tsaya nan a tsaya nan ko to bari mu tsaya na a yi tambayoyi wani sati sai a shiga abubuwan da ke lalata sallah wagga sallar da ke ji an faɗa to akwai abubuwan da ka lalata ta sai mu shiga raukanuwa sannan a shiga zakka akwai masu dukiyoyi cikin guko to za a yi bayani kan fidda zakka na'am to wata ka tambaya cewa ba a shafa'i da wuturi sai in an tashi sallah asuba to wannan ba haka bane ana shafa'i da wuturi a daga kammala sallah isha'i ko ki yi ta farkon dare ko tsakiyar dare ko can ƙarshe-ƙarshen dare amma idan bacci ya ɗauke mutum bai samu yi ba ko da ya falko sahiya ta waye to wasu malamai sun ce yana iya ramawa yana iya ranka su insha Allah ya huta musamman ga mutumin da yake jin tsoron kwana ya rinjaye shi to an fi da son shi yasa kun haga da cijawan mu nada da an gama sallah asuba ba su hitowa sai sun yi saboda aiki suka yi an je aiki an yi ne wala Allah kila sai magariba an ka dawo akwai gajiya shi yasa da an yi su bahin sai wai da an yi isha'i sai su yi shafa'i da wuturi din su sai su kwanta to wannan babu sai shi shafa'i da wuturi to kamin a tadda sallah amma kashi eh amma ita shafa'i da wuturi ka a yi su eh ka a yi su sai cikin dare eh ka a bari wai sai alfijir ya fito sannan za a yin su a kamar irin yanzu kamar irin yanzu an ke tashi kila karfe karfe uku ko to kina iya yin shafa'i da wuturi ko karfe uku da rabi ko karfe hudu duk babu komi kina iya yi insha Allah to sai wace tambaya wa alaikumus salam na'am eh eh yana eh yayi babu komi tun da dama lalura ta tassa a bai samu yi wancan lokaci ba na bacci to yanzu da ya farka sai shi shafa'i da wuturi ɗinsa babu komai har da ya sha'i amma dai alfijir bai hito ba to ya alfijiri bai fito ba sai shi abi ta ba ta zama ranko ba in kuma ya fito ta san ranko sai shi ranka babu komi sai shi istighfari a'a wannan lokacin eh sai shi ta wa alaikumus salam abinda ake nihi da ranko a bi ka sallah kuma ya zan lokacinta ya hita eh wa alaikum salam to sai an yi shafa'i da wuturi to lallai akwai malaman da suka ce shafa'i da wuturi wajibi ne duk mutumin da ma bai shafa'i da wuturi ba a karɓar shaida ba adali na ba eh da sai su gudu muna ganin su masallaci kuma cikin dare ba su tashi su cikin dare ba su tashi su saboda chatin ɗaya suke da daddare to yana da kyau a dinga jan hankalinsu shafa'i da wuturi tana da muhimmanci kun san kun san ku saurara akwai malaman da ke ganin a kamar shehu abdullahi ya faɗa cikin zo'ul musalli da sauran malamai ko kana cikin asuba ne ka tuna ba ka yi wuturi ba to kana iya yanke asuba ɗin ka dawo ka yi wuturi sannan ka sake dawowa ka yi asuba ɗinka saboda ƙarhinta to a wurin al'imamu ahmad duk mutumin da baya wuturi ba adali na ba ba a karɓar shaida ce ba a bashi aure hatta ita da mace da namiji duk guda ne eh na'am eh eh eh yana iyawa a'a ya dai fara yin nafila in ya kare sai shi la'asar a'a tunda akwai lokaci mai yalwa to shi fara yin nafila in ya sallame sai shi la'asar ita eh ko da an yi kira a'a ba haka ake nufi ba ana nufin an yi kira kuma kana cikin masallaci wanda a cikin masallaci to shine manzon Allah ya ce kuma ba ma kira an ka ce ba iqama eh in an ka tatta iqama kana cikin masallaci to ba a yadda kai wata sallah ba sai wannan da an ka wa amma wanda awwaji shina eh nafila sannan shi sallar da zai yi amma wuturi mu a mazhaban mu sunna ce mai ƙarfi sosai ba wajibi ba ce an gane amma gaskiya tana da falala bai kamata a ce kina wasa da wuturi ba saboda ku bari mu karasa saboda wayannan nafilfilin su ne za a amfani da sura tashin kiyama in farilla ta samu matsala sai a cika to in babu fa to saboda haka shawara ta a kula da wuturi in ki san kina iya tashi cikin dare to ki yi ta cikin dare yayi in ki san kwana zai rinjaye ki bacci zai rinjaye ki ki yi abi ki farkon dare ya fi to ina wata tambaya wa alaikum salam eh eh ana fara kira isha'i shi ke nan sai ku ba ta sai ciwon ba su ba kuma in ciwon ta su ya kama ku yi haƙuri mu ƙarasa ku yi haƙuri mu ƙarasa na
amma duk ce isha sai ciwo su tasu
ku bari da Allah mu karasa lokaci ya yi to tana da aljannu to abin cika don suna sa hakan abin take tambaya eh iska ba lokacin don dama da irin bayan la'asar har zuwa wuraren isha'i to lokacin iskoki sun fi yawo shi yasa aka hana ba a son yara na yawo wannan lokaci ba a son mata na zama kai sake da makamantansu saboda lokacin su kuma suke dawowa su aje kayansu su huta to lokacin sun gabe sun ka ganki ke sake kai ko ke bayyana al'auraki suka yi sha'awa sai su shiga cikin jikinki to shi yasa irin wannan lokaci yana da kyau mace ko cikin gida take ta kama kanta don aljani matsala gare ko cikin gida kike to ki kokari ki rufe a jikinki iya kokarin ki amma a bincika in tana da iskoki sai a yi mata rukuya don suke sa haka eh da akwai iskokin da ba su son mutum ya yi ibada to da zarar ibada ta zo sai su sayo mai ciwo ko ciwon kai ko ciwon ƙawahu ko ciwon jiki wasu iskokin su kuma karatu abba su su da zaran kice za ki je makaranta to bala'i ya tashi sai su turo rashin lafiya an gani to iskokin kala-kala ne wasu azumi abba su su wasu karatun ƙur'ani wasu ziyartar 'yan uwa da ke ce za ki je wajen 'yan uwa ki kai ziyara sai su turo bala'i amma in zaki je wajen harkar banza har kama miki suka eh ai ta yi to saboda haka shawara ta abincika in akwai iska a yi rukwaya a nema mata magani yayi in kuma babu iska wallahi duk sakaci ne na mutanen ke san abin da ya kawo matsala shi wani da an ce mai abu ba dole na ba shi kenan a to tun da ba dole na ba ai ba sai na ai ba to haka da yawa wasu sun ka ɗauka alhali na bilbilin nan suna da amfani to saboda haka ai kokari a bincika in tana da iska a nema mata magani yafi in ba ta da iska kuma ta riƙe azakaru da zuwa makaranta da yawan zama da alwala da makamantansu da yawan addu'a da sauransu to wannan zai sa ta samu sauƙi insha Allah Allah ya sa a dace kawo subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh